أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا لهدي شاءكنكو sha biyu ga watan uku hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 kenan mun shigo cikin dare na sha uku ko ba haka ba wanda ya daidai da sha ɗaya ko sha ɗaya ga watan sha biyu miladiya haihuwar Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida sati da ya gabata mun tsaya wato a ƙarshen sura ta Ali Imran ko mu ce mun kai ƙarshen tunda ba a cewa an tsaya mun tuke kenan a yau insha Allahu ta'ala za mu shiga cikin sabo sura suratul nisa sannan kuma ina ganin alaran mu Usman ya dan samu wani uzuri ba zai samu damar zuwa ba insha Allahu ta'ala muna fatan wato Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi lafiya don ina ganin ya dan guntun balaguro don haka insha Allahu ta'ala za mu yi karatu da wani alaramma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da abin da yake yake so bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نعم wannan sura ana kiranta suratul nisa kamar yadda muka sani ko ba haka ba to surori na alqur'ani kowace sura tana da sunanta akwai suna wanda yake zaka iske wata sura tana da suna ɗaya wata sura tana ɗauke da suna fiye da ɗaya wata sura kuma zaka iske tana da sunaye daban-daban sai dai akwai sunan da suka shahara wanda za a kalli wani abu wani uslubi ko wata kalima ko wani maudu'i wanda sura take bayani akan shi to sai a sanya mata suna da shi wani lokaci kuma a yi istinbatin shi a cikin ma'ana ina fatan kun fahimce ni misali suratul baqara sura ta saniya ko ba haka ba kaga nan ba wai don saboda akwai wani abu mai girma bane don saboda saniya tana da girma shi yasa an ka sanya mata suna suratul baqara a'a saboda akwai bayanin kissa ta baqara ina fata an fahimce ni don kaka kalli girman saniya kamar wani yaro na kasashen larabawa da za su yi sallah tare da baban shi sai liman ya karanta suratul baqara ina fata an fahimce ni suratul baqara ko mun san izin biyar ce ko ba haka ba sai aka ce to gobe liman ya yi doguwar sallah ya kamata ya rage ya karanta mutane suratul fil sai da ce yaro ce shi bai zuwa saboda mi an karanta suratul baqara sun sha wuya ina ga an karanta suratul fil dan haka ko fil tahim tahi bakar girma to ba irin wannan munasaba bace a'a wato baqara an kalli wani bayani da akwai a cikin suratul baqara wa id qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ina fata an fahimce ni suratu Ali Imran saboda an yi bayanin wato wannan family ta Ali Imran inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin suratul Maida إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء suratul an'am saboda an waɗi an'am wa min al'an'ami hamulatan wa farsha amma waɗansu surorin zaka iske wato akwai wata kalima ko ko ma'ana ce an ka kalla babu kalima ɗaya daga cikin wanda yake nuna zuwa wannan kaga waɗannan duka mun samu ali imran mun samu baqara muna da sura da ake cewa qul huwallahu me sunanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ban ji ikhlas ba saboda ma'ana an ka duba anan an kalli cewa tana dauke da ma'ana na tauhidi da kadaitar da Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau to suratul nisa ita ko an yi zancen wato mata to shi yasa an ka sanya mata suna suratul nisa saboda ta yi bayanin haƙoƙi na mata da na yara wannan sura sura ce madaniya in an ce madaniya ita ce sura wadda ta sauka a madina ina fata an fahimce ni wanda malamai sun yi saɓani yaya ne sura take cancanta a ce mata madaniya ko makiyya sun yi taksim guda uku taksim na farko shine cewa dukkan ayoyin da sun kasabka a makka an gane ni dukkan ayoyin da sun kasabka a makka kenan surar ta zamanto makkiya waɗanda kuma suka sauka a madina an gane ni sun zamanto madaniya to wannan su ne suke cewa al-i'tibar al-makani an kalli inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun fahimci wannan da kyau waɗansu malamai suka ce a'a a kalli surat in ta sabka ba makka ba madina ba don wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi balaguro ko ba haka ba to sai a kalla bai wuce makka da madina ba sai wuraren da yayi yaƙe yaƙe idan ya kasance wurin ya fi kusa da makka sai a ce mai makkiya in ya fi kusa ga madina sai a ce mai madani to wannan yana da wahala sosai saboda ba za mu iya bin diddigin tarihin ko ina ne alkur'ani ya sabka ba wani wuri ne don mu tantance ina ne ya fi kusa da makka da madina saboda wuraren ma sunan su caccanza gaba daya an fahimci wannan da kyau sai mazhaba ta uku wato duk ayoyin da sun kasafka kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira to makiya ke ce musu kafin yayi hijira ko da sun safka cikin garin Makka ko wajen Makka amma dukkan ayoyin da suka safka bayan hijira ko da Makka an ka saukar da su to madaniya ake ce musu to wannan kuma shine zance mafi inganci kaga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina suratul maida mun ce mata madaniya kaga wannan aya ce mu dauke ta madaniya amma a hijjatul wada' ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tun arfa ne aya ta sabka amma duk da haka sai a ce mata madaniya kuma wannan yafi saboda shi zai sauƙaƙa muna gane wato tartibin sabka ayoyi wallahu a'lam don haka dai an ce madaniya ce kuma tabbas madaniya ce domin wato akwai asar na Aisha wanda yake na cikin sahihul Bukhari tace ma nazalat suratul nisa illa wa ana inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba a sabkar da suratul nisa ba face ina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ina gida ne ba tana nuhin ina wurin shi ba ita ko Aisha an daura mata aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka amma kuma ba a kai ta ba sai a ina sai a Madina wannan ya nuna cewa kenan suratul nisa madaniya ce tana da ayoyi ɗari da saba'in da shidda akan abin da ya shahiri wayoyi na sham wato ƙur'ani wanda imam usman radiyallahu anhu ya rubuta ya aika ƙasar sham inda ake san ana yaƙi yaƙi suriya ta yanzu wato ayoyin da akwai cikin shi ɗari da saba'in da shidda a wannan sura kufa kuma ƙur'anin nan da anka tura a kufa wato akwai aya ɗari da saba'in da bakwai an gane ni sannan kuma sauran ƙurra a wajensu aya ɗari da saba'in da biyar to da an ce wannan 176 177 175 ba wai dan saboda akwai ƙarin aya bane ko akwai rigi a'a yana yiwuwa kamar sabanin da aka cikin Fatiha wasu sun dauki bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ta wasu su dauke ta aya ko ba haka ba to haka ne suratul nisa wadan wani wuri wadansu suna ganin aya ne wadansu kuma sai su hada sai sun kai karshen can sannan ya kai aya to wannan shi yasa aka samu sabani ba don akwai ƙarin wato wasu ayoyi ba ko babu su a wata kira Qur'anin guda ne ina fatan an fahimce ni wannan sura ta bude da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida a cikin alqur'ani sura biyu suka bude da ya ayyuhan nas wannan suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا sannan sai sura ta biyu ita ce suratul hajj ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim waɗannan su ne surori guda biyu da suka buɗe da ya ayyuhan nas a cikin alqur'ani ya ayyuhan nas kira ne ga mutane gaba ɗaya amma mai jalalaini a cikin wato cikin tafsirin sa zai ce ahlu ai ahlu makka mutanen makka alhali ko an ka ce annas ya haɗa mutane daban-daban wata riwaya ma zaka ga ai ruwaito daga ibnu abbas ana nuhin ahlu makka to sai ka iske waɗansu malamai suna kokarin cewa a'a ayya ayyuhan nasu mutane duka gaba ɗaya yake rufi to dan me za a zo a ce mutanen makka to sabani ne ba wai ana nufin mutanen makka ba kawai a wannan lokaci babu waɗansu musulmi a doron ƙasa alqur'ani baya magana da kowa awwalan sai da mutanen makka kenan in ka ji shi ibnu abbas ya ce ya ayyuhan nas ai ahlu makka ba wai sai ibnu abbas ne alqur'ani mutanen makka bane kawai ke nufi a ba haka nan bane ya san alqur'ani yana nufin duk mutanen duniya amma wa yake shiga a cikin wato martaba ta farko mutanen makka dan wannan lokaci da su ne an ka fara magana wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha kaga sai Allah ya fara kawo wasu sunan maka ita ce ummul qura ko ba haka ba da haka dai a takaice ko da an ga wasu riwayoyi da suke nuna cewa mutanen makka ba su kadai ake nufi ba don addinin musulunci ba na laraba bane kawai ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ta hanyar ku aikata abinda Allah subhanahu wataala ya umurce ku an gane ni kuma da nisanta abinda Allah subhanahu wataala ya hare ku wannan nan ne ake gane mizanin masu jin tsoron Allah subhanahu wataala amma kama ba ta isa yana da kyau a ga mutum yana da kamar musulmi ko ba haka ba a ga mutum ya bar gemu ko geme sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ga mutum yana kokarin sa wasu sutura irin wanda musulunci yake so ko ba haka ba ya zama to wandon ka bai kai kasa ba kana taka shi balle ka zo kai wani tawili wannan duk ana bukata sai amma kuma jam'in sallah a rinka ganin ka abinda ake bukata kenan jam'i kuma na sallah ba azhur kadai ba ba la'asar ɗai ba ba magariba ɗai ba isha'i da subahin nan ne ake gane mutum yana jin tsoron Allah wato in kana son ka gane mutum yana tsoron Allah ko yana son Allah to ka kalli ayyukan shi ka auna su da shari'a mutumin da yake son Allah yake tsoron Allah ko da bai yi karatu ba babu abin da zai aikata wasu ya tambayi malamai kuma malamai masu ilmi kuma malamai masu tsoron Allah domin akwai sharaɗi biyu kafin ka tambayi malami na farko malamin nan a tabbatar da yana da karatu ya za a iya gane malami yana da karatu ta hanyar malamai ake gane malami ina fata an fahimce ni ba jahilai za su zama na ba su naɗa malami saboda murin yanzu jahilai za su zama sai a ce wane ya fi wane ilmi wane ya fi wane ilmi kaga sun naɗa ko ba ka nan bane so sai a tambayi shi kai aka kai ka gane wane ya ilmi ko ba haka ba za a tambaye ka yaya na ka gane wani ya ilimi sai ce wallahi babban rawan ne gani gani shi ka ji wata sabuwa wani ya ce a in ya hau taraki shi kai wani ya ce in ya hau nan da nan na kai mutane jahannama ko ba haka ba wani ko saboda shi na jin malami na ɓace ɓace ko yana cin mutuncin mutane ko yana zagin gwamnati kawai shi kaɗai ne a ilimi ba haka nan bane ko ba haka ba malamai su za su iya gane malami kowane fanni ana maida shi zuwa ga mutanen da suke da alaka da shi wa yake gane ƙwararren likita shine wanda ya karatun likitanci in ka ga likita ya ce wane ya kai likita ina fatan kuna fahimta ta so tabbas wannan mutumin ya kai likita haka ne ko ba haka ba wa zai gane direba tataccen direba ƙwararre shine mutumin da yake tuki ko ba haka ba to dan haka malamai su ne ya kamata su gano wane ne malami sannan kuma abu na biyu malamin nan ya kasance yana da tsoron Allah tsoron Allah cikin zuciya yake ko ba haka nan bane kuma an ce inna akramakum indallahi atqakum amma cikin aiki ake ganewa yau da gobe za ta nuna wanda yake jin tsoron Allah domin wanda yake yin aikin Allah ba don Allah ba za a rinka ganewa ta hanyar wato yana yi ne da munafinci zaka iske akwai kasala cikin al'amari ne munafiqai suna sallah masu imani suna sallah amma Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala to ka gani daga nan an bambanta ashe suna yin aikin Allah amma saboda ba don Allah suke yi ba za a iya ganewa ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rayuwa guda shine annabi adam alaihi salam daga gare shi aka halice kowa da baki da wari da waye da waye dukkan mu daga annabi adam muke shi yasa wannan sura ta bude da bayani na hada al'umma dukkan mu al'umma guda ce mun samo asali daga asali guda kenan kuma ubangijin mu guda ne mu bauta mishi mu tsira in muka kiya kuma mu koma yadda mu waɗanda suka gabace kamar kuma su ta kasance haka kai ma ta ka zaka ta kasancewa in ka kafirce ma Allah wa khalaqa minha zawjaha sannan Allah ya halitta minha daga gare ta an gane ni wannan min waɗansu malamai sun ɗauke ta bayaniya kenan min nau'iha wato Allah ya halitta daga nau'in annabi Adamu matarsa an gane wannan kenan su sun ɗauki min bayaniya ce anan wato nau'insa irin yadda yake yana da idanu guda biyu ko ido guda biyu yana da hanci yana da baki yana da kunnuwa haka mata shi take ko ba haka ba kenan irin nau'in shanka halitta mai waɗansu malamai suka ce a'a wannan min tabi'idiyya ce tana nuhin sashi kenan wa khalaqa minha an halitta daga gare ta wato an ibi wani yanki daga gare ta aka halicce ta wanda kuma shine abin da hadisi sun ka tabbatar waɗansu sun yi kokarin su a'a minha ai ba daga awazar shi bane daga kasar da aka halicce shi aka raga aka iba aka halicce ta amma wannan dukkan su kuskure ne domin hadisi ya nuna cewa an halicci mata annabi adam daga haƙarƙarin shi koko awaza ta hagu sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi lankwashewa awaza ita ce wadda aka sama ko ba haka ba to wannan lankwashewan nata da yake cikin ɗabi'arta aka halicce ta abin da yake karkace to shi yasa mace ba ta tahiya tsaye dole sai ta karkace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kana son ka ji daɗi da ita to ka ji daɗi da ita tana karkace wata rana ta gyara ma wata rana ta bata ma amma in kace zaka miƙe ta zaka karyar da ita to kaga wannan yana nuna mana cewa ashe rayuwa da mata sai mun mun fahimci ɗabi'arsu irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce su kuma wannan shine tafsiri ingantacce domin hadisan sun inganta zancen ka ɗauki a'a ba daga annabi adam aka halicce shi ba au nau'in ta ne to wannan wata fassara ce irin wadda ita ce wato almustashriqun waɗansu daga cikin turawa suke so su tura a ƙaryatar da hadisi wanda shine in an ƙaryatar da wannan hadisi gobe a ƙaryatar da wannan jibidu sai a ce duk hadisan ƙarya ne shi ko hadisi in ya inganta to da haka zancen aiki da hankali bai kuta su ba da haka sai ku yi hattara wa khalaqa minha zawjaha an ka halitta mata an ka halitta ma wannan rayuwa kaga minha domiri yana komawa ne zuwa ga annabi adam bi itibarin nafs domin nan an kalli rayuwa ta ya kamata a ce wa khalaqa minhu zawjahu ka gani amma saboda na an kalli rayuwa ta annafsu a cikin larabci mu'annas ne an gane ni sai an ka ce wa khalaqa minha ay minan nafs daga gare ta an kalli rayuwar to shi yasa an kamar da mai zamiri na mace don annabi adam ba mace bane zaujaha mata sai ba a ce zaujataha ba domin shine larabci mafi inganci sai Allah ce wa basta minhuma Allah ya yada minhuma daga annabi adamu da hawwa'u rijalan kasiran marwako a ce rijalan kusur sai an ce kasir mazaje masu yawa domin siga ta fa'il wato tana zakkuwa ga mufrad tana iya zakkuwa jam'i in an ce kasir shine mai yawa a ce shay'un kasir mata kuma a ce kasirat amma wani lokaci in an ga dama da jam'in mata da jam'in maza duka sai a ce kasir fa'il kaka zo ka ce kasiru na nan an yi kuskure ba a ce wa basta minhuma wato rijalan kasiruna ba ko kasirina a ba kuskure bane wato kalima ta fa'il tana iya zakkuwa lil mufrad tana iya zakkuwa ga jam'i an gane wannan wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna sai an ka ce kasir ba a ce kasiruna ba عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا واتو إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كاغا ملائكة جمع نبأة الظهيرات الله يقال دمو wani sa'an sannan kuma Allah ya yada ta hanyar annabi Adamu da Hawwa'u nisa'an mata su ma kasiratin ne su masu yawa amma bai kawo shi ba saboda ya kawo wancan ba dole ba sai an ce rijalan kasiran wani sa'an kasiratin ba tunda a cikin bayani sai yaki zaka gane wattaqullaha allazi ku ji tsoron Allah wannan da tasaaluna bihi akwai wata qira'a tasaaluna bihi al-kufiyun guda wato guda hudu hamza da kisa'i da wato hamza da asim da kisa'i da khalaful ashir su suka karanta ta sa'aluna bihi sannan qurra guda shidda su ku sun karanta tasaaluna bihi to kaga nan kada ka ji wani misali mai karanta da wani ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi take ce ka ba tasaaluna bane tasaaluna bihi saboda qira'o'in sun bambanta sai ka san babu wannan qira'a sannan ka tabbatar da cewa akwai kuskure to yaya za mu yi mu gane menene bambancin su qira'a ta kufiyun da an ka ce tasaaluna bihi aslin shi akwai ta'un wadda aka shafe wani lokaci fi'ili in ya zamanto tafa'ala a cikin larabci za a shafe ta'un guda kenan wattaqullaha alladhi tatasaaluna bihi sai an ka ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أي تتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أما da anka ce tasa'aluna bihi a ƙira'a ta jamhur to nan asalin shi ta tasa'aluna ina fatan kun fahimce ni to amma wato ta'un da sinun akwai inda sun kai kamancece ne a wajen alhams sai an ka ɗauki ta'un guda sai aka maida ta sinun sai an ka ce tasa'aluna bihi tasa'aluna bihi wanda kuke roƙon juna da shi shi Allah subhanahu wata'ala wal arham sannan kuma ku ji tsoron wato zumunci al arham jam'i ne na arrahim arrahim ita ce mi mahaifa mahaifa ita ce asalin zumunci sai an ka sanya mu zumunci asalin sababin shi wato abin da ya haifar da shi domin ta hanyar mahaifa ake gane wane wan wane ne wane jikan wane ne wane kakan wane ne ko ba ta hanyar mahaifa bane dalilin wato wane ya zama to kaninka saboda mi kun fito mahaifa guda wani ya zama to mahaifinka saboda ni saboda ka fito cikin tsatsonsa ka shiga cikin mahaifa wata mace da ta dalilin sa ka fito ka zama to ɗansa kenan wal arham sai an ka sanya mu zumunci suna wato arrahim anan saboda mi saboda asalin shi daga ita mahaifan ne yana da kyau mu fahimci wannan akwai kira'o'i guda biyu anan tasa'aluna bihi wal arham wal arhama akwai tasa'aluna bihi wal arham to qira'a ta hamza cikin alqurra shi ya karanta wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhami qira'a ta jamhur wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhama to in mun kace wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham in mun kai mishi fatha wal arham sai ya zamanto ma'atufi na akan ittaqullaha wal arhama kenan ku ji tsoron Allah ku ji tsoron zumunci to anan shin ana ji tsoron zumunci zumunci ba abu ne wanda za a ji tsoron shi to su malamai suka ce a'a kalima ta tsoro tana zakkuwa da ma'ana guda biyu tana zakkuwa tsoro tana zakkuwa da ma'ana kiyayewa domin shi yasa an ka kire shi alwiqaya wato kiyayewa abu kenan idan muka fassara shi shi Allah dole zamu ce za a ji tsoro ne amma ita al-arham wattaqul arhama sai mu ce wato ku kiyaye ta kada ku ce wato kada ku keta mutunci kada ku yanki zumunci amma in muka ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami sai ya zamanto ma'tufun ne akan bihi domin shi alba'u harful jarri ne to wal arhami kuna neman tasaaluna bi tasaaluna bihi kuna neman juna kuna yi ma juna magiya da Allah wal arham da kuma ta hanyar zumunci ko ka ce don Allah ka yi mini ko don Allah da zumunci to ya halatta a ce waɗansu malamai suka ce eh ya halatta saboda zumuncin nan kariya ce waɗansu malamai suka ce a'a ba a cewa don Allah da zumunci domin zumunci bai daga cikin abubuwan da ya bada a yi tawassuli da su don neman wata bukata wannan sabani ne amma waɗansu malamai sun ce ana yi don ɗaya daga cikin kafirai ya taɓa gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi wato wato Utba ibn Rabi'a aka aika shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma waɗansu suna cewa Walid ibn al-Mughira ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda ya kwadaitar da shi ya bar da'awa saboda mi saboda ya dawo akan addinin su za su bashi duk abin da yake bukata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul fussilat wannan sura to da ya kai fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa samud sai yace unshiduka Allah war rahim na gama ka da Allah na gama ka da zumunci to Allah ka bari ina fata an fahimce ni kenan wannan ya nuna ana yi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna mai cewa wannan kafirci bane waɗansu malamai akan haka suka tafi sai dai malaman nahau sun yi suka sun ce to ai shi harful jarri in ya shiga cikin gomiri bai dace a kawo ismi ba sai an ƙara harful jarri domin marbako a ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi sai a ce wa bil arham kamar yadda Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard amma bai dace a ce fa wato wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ba ayi ma arham jarra to amma kuma wannan qira'a ce mutawatira hamza ɗaya daga cikin qurra'ul ashra ne cikin ba qurra'us sab'a to in qira'a ta tabbata babu zancen a tashi daga wannan to shi yasa malamai suke cewa malaman lugha wani lokaci suna yin suka a cikin qira'o'in alqur'ani in sun saba mana hawu ko ba haka ba to wanne za mu ɗauka alƙur'ani magana Allah ce nahawu kuma tsari ne ku ne kuka duba kuga ya kamata a ce kaza ko ga dokokin larabawa wanne za a ɗauka sannan shi Allah da ya sabkar da alƙur'ani ya san duk yaren larabawa gaba ɗaya kai kuma iliminka da larabci ta yi kayi yawo ne a waɗansu wurare ka jiyo bakin abin da ka sani ya za a ka gama iliminka da Allah subhanahu wataala da haka duk wani mai karatun nahawu sai shi hattara in ƙur'ani ya zamanto ya zo da doka to ta saba ma kai tsarinka na nahawu to sai mu aji maka nahawu domin na hau kai ne ka tsara abin ka ko magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce ni don an ruwaito ɗaya daga cikin kibarun allugawiyin ana ce mai alfarra yake cewa da zan yi sallah bayan liman in ni ya karanta da kira'a ta hamza ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami bai ce wal arhama bai ce to sai in katsa sallah in dauki takalmina in yi gaba saboda wannan kira'a bai yarda da ita ba saboda bi saboda ta saba matsarin shi na nahwu a to wannan hujja ce kaga wannan ya rude kan shi domin alqur'ani shi babu shakka daga wajen Allah shike kuma duk abin da alqur'ani ya magana da shi larabci ne wanda ke tatacce ba yadda za a yi a samu shakka a cikin shi to ya za a yi saboda baka samu tsarin larabawa ko kai baka ci mai suka ce ba za a aiki da shi ba wannan gurur yana daga cikin abin da yake samun yan lugha musamman da suke karatu a jami'a shi in dai ba lugha ka karanta ba kuma baka magana da larabci to ko an ce ma mallami shi da kai yake ina fata an fahimce ni yan jami'a sun ce ya iya larabci ya san nahau to in mutum bai san nahau ba irin yadda kake so shikenan bai zan malami ba to wannan ya kamata mu yi hankali da shi inna Allah kana alaikum raqiba haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance raqiban mai kiyayewa shine raqib daga raqiba shay'in idza hafizahu Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai kiyayewa a gare ku kenan Allah ya san mai jin tsoron shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san mai kiyaye zumunci an gane ni Allah ya san mutumin da yake kiyaye zumunci Allah ya san da bai kiyaye zumunci yana da kyau a musulunci mu ba zumunci haƙƙinsa domin ayoyi da dama sun yi magana kan wannan iyayenka ka ba su haƙƙinsu wannan wasiya ce da an yi ma waɗanda suke gabanin mu kuma an yi mun ita wa idh akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wa ati dhil qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubadhdhir tabdhira an ce a ba su haƙƙinsu wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ta a cikin munasabata da dama shi yasa in ka dibi khutbatul hajja zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci inda karanta khutbatul hajja zai kawo ya ayyuhan ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida menene dalilin da yasa kullu yake yake budawa da ita saboda kullun wannan yana nuna muna asalin yan adam asali guda ne don Allah ya bambanta ka da mutane ta hanyar wata baiwa ta hanyar dukiya ta hanyar mulki ta hanyar ilmi ta hanyar wani abu to kada wannan ya tunzura ka ya sa ka rinka tinkaho an gane ni don mi ya kamata ka gode ma ubangijinka wanda ya ma ni'ima shi da bin da kamata ka yi domin asalin mu guda ne babanmu annabi adam hawa umammanmu kowa an halicce shi daga bani to sai mi kuma allazi khalaqakum min nafsin wahida kuma wannan yana bude gharadin da sura za ta yi bayani akan shi domin za ta yi bayanin haƙƙin mata da yara kankana su kuma mutane na irin mu shine abinda sura take fara tamhidi akan shi sannan wannan ta nuna cewa musulunci shine addinin da zai mamaye duniya gaba daya domin duk wani tsari da ka sani na haƙƙin ɗan adam da ake zance duk ƙarya ne saban takarda ne turawa suke rubuta haƙƙin ɗan adam amma abinda suke aikata ma duniya ya nuna cewa tabbas ba haƙƙin ɗan adam suke zance ba ƙarya suke yi majalisar ɗinkin duniya babu wani zancen kare haƙƙin ɗan adam ƙarya ce kafin a aza majalisar ɗinkin duniya alkur'ani ya sauka ya yi maganar mata ya yi maganar marayi ya yi maganar kowa ka yi ɗan durwa da yalom kayan ka zo ka ce za ka kare haƙƙin mutane musulunci ya kare wannan magana hukukul insan fil islam wannan sura za ta yi bayanin mata da yara to su da suka cewa an buɗe unicef wannan ƙungiya mai kula da mata da ƙananan yara ko to UNICEF ko da an ka buɗe ta sai bayan yakin duniya na biyu amin nafsan karan sank an ka kare yakin duniya na biyu an ka aza wannan abin ga sannan league mondial bayan an kare yakin duniya na ɗaya sai bayan yakin duniya na ɗaya amin nafsan wani abu aka buɗe ta an gane ni to shi ko musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas ina in kare hakkin adam suke babu su to da haka amma saboda ba ku da daɗin magana ba ku da makamai ba ku iya siyasa ba ba ku da kuɗi sai a ce durwa da mu ga durwa da lamunan cikin alkur'ani alkur'ani yayi bayanin ta daki daki dalla dalla ga sanan daga wajen Allah subhanahu wataala shirye an gyara an yi komai kamar tona wanda an shirya ɗauka ɗaya za ka yi kaci amma sai ka ga malamai yau za a yi an tashi yan jarida sai dai in za a zancen kare haƙƙin ɗan adam sai dai a bi wani mutum wanda bai san ciwon kanshi ba an gane ni shi kanshi yana buƙatar a tsayar da shi domin za ka iske shi yana shan giya yana zina ka kuma yana zancen kare haƙƙin ɗan adam sai na kare haƙƙin ɗan adam majalisar ɗinkin duniya ita kanta ƙarya ce domin mi domin an gina ta ne akan wani tsari na manyan ƙasashe da ƙananan ƙasashe ko ba haka nan bane akwai ƙasashe na wato na ƙasa mu ne 'yan afirka akwai na tsakatsakiya masu tasowa akwai kasashe na sama kasashe na sama su ne kasashe guda biyar da amurka da rasha da faransa da china da kuma ingila ko ba kanan bane waɗanda su ne kasashe guda biyar waɗanda suke da durwa da veto abin ake cewa veto wato durwa da veto shine suna hawa kujeran naki an fassara ta da hausa me ake nuhi da naki in duk duniya ta yarda ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe guda tal tacce ba ta yarda ba to shi ke na duk tarin jahi duniya to da Allah wannan musulunci ne wannan shine adalci shine haƙƙin ɗan adam a cikin tsarin Amerika in za su kulla alaƙa da kai ƙa'ida ƙa'ida tabbas sai ka yarda da dokokin Amerika ɗan Amerika in yayi laihi a ƙasarka ba a yi mai hukunci a ƙasarka sai dai a kashe Amerika amma ɗan ƙasarka in yayi laihi a Amerika to Amerika za a mai hukunci wannan kare haƙƙin ɗan adam ne ƙarya ce ina fatan kuna fahimta ta kamar zamanin abun ga kahin ai sulhul hudaybiya ko to amma ai su kafirai ba ta suka suna da ruwa dilon ba an gane ni su ko wadanda suka suka su da ruwa dilon wa yake yin makamai turawa wa yake sai da makamai turawa to ina kuma ruwa dilon wa yake tayar da yaki a kasashen duniya wani na yazo ya mamaye kasashen mutane wani na yake kwasa arzikin mutane ya kai kasa sai ya ji dadi bisa gare shi wani na yazo ya bautar da mutane ya dauke su suka je suka gina kasa sai suka yakin duniya da dai suka yakin duniya na biyu aka karkashe su su waye to ina kuma kare hakkin dan adam kare hakkin dan adam na cikin musunci ana bida sai da haka duk ranar da za a yi wata deba bai dace a kirai yan durwa delom su kadai ba a kira malamai a zamana da su su su karanta faransai da angle mu kuma mu karanta musu abinda Allah ce da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa atul yatama amwalahum wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum إنه كان حوبا كبيرا الله سبحانه وتعالى يتي وآتوا اليتامى أموالهم كبا مرايو دوكيسو إلى فتا أنفنشيني اليتامى جمعينينا اليتيم شيني wato man mata waliduhu wa huwa dun wato walam yablugh mutumin da mahaifin shi ya mutu shi ko bai balaga ba shi ake ce ma al-yatim an fahimce ni to sai Allah subhanahu wataala ce a ba su duke su amma in mutum mahaifi ne ya rasu amma shi kuma ya balaga ana ce mai marayi ba za a ce mai marayi ba mace idan ta balaga mahaifinta ya mutu za a ce mata mareniya ba za a ce mata mareniya ba idan mahaifiya ce ta rasu za a ce mai mutum marayi ba za a ce mishi marayi ba an gane ni amma yana daga cikin fukaha wanda malamai su kawa suka ce dan adam wato al-yatim shine wanda mahaifin shi ya mutu al-latim shine mutumin da mahaifiya tai da mahaifin shi suka mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya tashi mahaifin shi ya rasu tun kafin ya zo duniya wanda su ruwayi sun ce a shi na karami ko ba haka ba mahaifin shi ta rasu yana da shekara shidda kaga bai da mahaifi da rai bai da mahaifiya da rai an gane ni to wannan latim laraba su kira ne yatim kuma shine mutumin da baban shi ya mutu to sannan kuma sai malamai suka kawo ta fukaha suka ce al yatim cikin tsuntsaye tunda nan ana zancen shari'a musulunci ne suka ce cikin tsuntsaye duk wanda ya mutu to tsuntsu ya zama marayi an gane ni ko mu ce maraya kamar da suke cewa ma'ana in mahaifi ya san mutu ko mahaifi ya mutu to sai a ce mai yatim amma suka ce cikin dabbobi to wanda mahaifiya sai san mutu shine yatim me ne dalili saboda ita mahaifiya ita ke kula da da a cikin dabbobi ko ba haka nan bane ita ke bashi nono yanzu kaga kamar bunsuru ko dan tunkiya dan ba baban shi ya mutu ba ina roye da baban in shi na da ina roye shi duk dai matacce ya kari ga wuya amma da mahaifiya ta tara su akwai matsala don kowanne da shi ya san sai an nemo bibron aiki ya samu Am- kenan shi yatim a cikin dabbobi shine wanda mahaifiya ta ta mutu wato yatim a cikin tsuntsaye kowane ya mutu don zuwa ne yake dauko abinci da baki ya bashi kenan ko uwa ko uba don dai amma kuma a cikin mutane a shar'ance alhamdulillah kasira yahdikum Allahu wa yuslih balakum wato a shar'ance shine mutumin da mahaifin shi ya mutu an gane ni bai balaga ba mace ko namiji shi yasa Allah ce wa atul yatama amwalahum ku ba marayi dukiyoyinsu waɗansu malamai suka ce nan abinda ake nuhi ku ciyar da su da dukiyoyinsu domin mi domin sun kalli kalima ta al-yatim shine maraya shi ko maraye ba a ce a bashi dukiya sai ba sun ka ce to nan wa atul yatama ku ciyar da su daga cikin dukiyarsu da aka bar musu amma jamhurin malamai ba su da wannan fassara ba suka ce wa atul yatama amwalahum ko ba marayu dukiyoyinsu nan Allah ya kire su al-yatim bi itibari ma kanu an kire su marayu bisa ga abin da sun ka kasance can da Allah ya kalli cewa kafin su balaga ya kalla sai ya ce musu atul yatama kenan waɗanda sun ka kasance can da marayu ku ba su dukiyarsu an gane ni domin Allah ya aza sharadi kafin a fasu dukiyarsu sharadi na farko ya ce a jarrabe su aya za su ta yi wannan bayani kada a ba su dukiyar su gaba ɗaya in miliyan goma na a ba shi jikka ɗari biyar ko miliyan ɗaya a gani in abin yana ci gaba sai a ba shi saura kaga nan an jarrabe shi ko ba haka ba abu na biyu sai in ya kai wajen ya aure Allah ce wabtalul yatama ku jarrabe su hatta idza balagun nikah har sai in sun kai inda suka kai wajen aure kina kaga abubuwa guda biyu Allah ya hada kenan nan da Allah kira su al-yatama bi itibari ma karu bisa ga abin da suka kasance a cikin larabci ana iya kiran ka da abin da ka kasance ko ba ka nan bane sai a ce shugaban kasa sai a ce yau shugaban kasa sai ta tanda ya taba zama shugaban kasa kaga tanda na kenan bi itibari ma karu an gane ni ko kenan wabtalu wa atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyoyinsu idan suka girma wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib kada ku yi musanyan mummuna da mai kyau an gane ni an baka gida ka wato na maraye ka aje mishi ya kai waliyi ko wanda an kai ma wasiya kai ko kana da kare wanda bai da kyau sai ka dauki takardu ka canza ka maida naka bisa ga nashi ka maido naka bisa ka maida nashi bisa ga naka wannan zalunci ne an gane ni ko ko an baka wani abu mai kyau kai mai musanya ka bashi wanda bai da kyau to Allah subhanahu wataala ya hana wannan to kaga wannan shine kare hakkin da aka domin nan ana nuna ma ka ji tsoron Allah ba wai ka zo ba da sunan cewa zaka kare hakkin dan adam bayan ka ɗauko magana ka shiga RFI ka yi magana ka shiga BBC ka yi magana ka hiddo zalunci ga fili an gane ka an yi kwana da kai an baka wani abu sai ka dawo ka ce yanzu babu lufin da ake kaga wannan ba kare hakkin dan adam bane kare aljihunka ne kanka ne kake karewa da yan uwanka ba addinin musulunci kake karewa da mutanen kasa ina fata an fahimce ni kaga nan Allah ce a ba su duke su kada ku yi musanya wanda shine mutane yanzu suke yi ayi musanya kana da mai kyau yaro yana da mai kyau sai a ce a to yara na babu komi yanzu karen su yana kusa ga gari ni ko nawa yana da shi yanzu ni ko diya na son girma kaga bar in gine musu su ko ko da suka kai ai yanzu kare ya kai can wancan wuri su ko sai su gini ba ce ya kuɗin su ɗaya ne inda ɗayan ka ne kana so ai musu haka wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum Allah ce wala ta'kulu kada ku ci an gane ni amwalahum dukiyoyinsu ila amwalikum zuwa ga dukiyoyinku ma'ana malamai suka ce na abinda ake nuhi kada ku hada wala tadummu kada ku hada wala tukhlidu kada ku cudanya dukiyarku da dukiyarsu dan saboda wato ku amfanu ma'ana ka san yaro yana da dukiya mai kyau kai ko taka bata da kyau ta haka in an kai ta kasuwa kilan ba za a saya ba ko ko za a saita da karyayyar daraja sai ka dauki naka da nashi ka cakuda sai ka kai kasuwa sai ka sai suwa sai ka yi da naka kuɗi Allah ya haraka yaro yana da buhu goma na masara kai ma kana da buhu goma na masara ta haka in za a saita kasuwa za a saita jika goma goma ko ba haka ba shi ko tashi za a saita jika ashirin ashirin ko ko ta ka kire an kata ba a sai ta lalace sai ka ce to bari ni saboda za a yi a samu min masu aiki sai a zube goma na yaro a zube goma naka sai a hada sai a cakuda sai a cakuda sai a yi buhu ashirin sai a kai kasuwa a sai suwa bayan an sai da su shika ashirin ashirin sai ka hidda naka goma goma kaga wannan zalunci ne Allah subhanahu wata'ala bai yarda da wannan ba wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku cudan yadda dukiyoyinku da dukiyoyinsu Allah ya hana wannan innahu kana uban kabira domin yin haka cudan yasuwa innahu wato yadda sha'anin yake na cudan yasuwa ko ko na musanyar dukiya kana ya kasance huban zalunci ne kabiran mai girma wanda ko duk ya aikata haka ya san da cewa makoma ta wutar jahannama Allah ya faɗi wannan ka aikata laifi mai girma to menene sakamakonka wuta innal ladina ya'kuluna amwalal yatama ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله يسلمه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا الله سبحانه وتعالى وإن خفتم إذا كوكا جسورو ألا تقسطوا في اليتامى cewa ba za ku yin adalci ba game da al'amarin marayi fankihu to ku auri ma qaba lakum abin da ya muku dadi a ranku minan nisa'i na mata masna biyu wa thulatha ko uku wa ruba'a ko hudu fa in khiftum alla ta'dilu idan kuka ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba tsakanin biyu da uku da hudu fa wahidatan sai ku auri mata guda aw ma malakat aymanukum ko abin da damar ku tan mallaka shine bayi kenan zalika adna alla ta'ulu wannan shine mafi kusa Allah ta'ulu wato ba za ku yi zalunci ba ko ko Allah ta'ulu iyalin ku ba za su waiwaita ba wannan aya tana da iskali iskali an ce idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku yi aure me ya alaka adalci da yin aure ina fata an fahimce ni to shi yasa in ka koma cikin littattafan tafsiri sai ka ga waɗansu maganganu waɗanda sai ka rasa yadda za ka yi ka haɗa su waɗansu suka ce a'a abinda ake nuhi idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba an gane ni shine cewa can a da mutane suna son su aure mata marayi an gane ni saboda mi saboda ba su son su aure mata waɗanda ba marayi ba domin yarinyar da ta taso karkashin ka kayi jin daɗin zama tare da ita sai Allah ce a to in kun ka ji tsoron ba za ku yi adalci ba ko ba haka ba to ku je ku aure waɗanda ba marayin ba su karkashin ku wadanda suka ce a'a idan kuka ji tsoron ba za ku yin adalci ga marayu ba kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ga waɗanda aka baku to ku yi aure saboda ku kore adalci ma'ana lokacin da kake da mata guda to da kai da ita kun kai laifi sai dai a kira wanda zai muku shari'a ko ba haka ba amma in kana da mata biyu an kai rikici sai ka zo kai ne alƙali to daga nan zaka koyi adalci yadda za ka yi ma waɗancan marayu da a ƙarƙashin ka adalci waɗansu malamai haka suka ce waɗansu malamai suka ce a'a idan ya zama to ba za ku iya wato wato marayi adalci ba an gane ni shine da sun kasance suna mu'amala mummuna da su da mata to nan sai aka umarce su da su yi mata da dama don saboda su gane yadda rayuwa da mata take abu ne mai wahala to sai su dawo su yi ma marayi adalci to wannan duk yana da bisa amma in muka ɗauki riwaya ta Aisha sai ta ce wannan aya ta sabka ne akan al'amarin da ya kasance a cikin jahiliya shine mutum za a bashi mata marayi karkashinsa to in tana da kyau tana da dukiya sai ce to wannan shi na son ka sai shi aji duk wanda ya tobe da sai ce ka yarinyar nan wa akwai wanda an kai alƙawarin ka ka san in mutum gidansu akwai yarinya shi na son ta kuma ya oshe ta to duk wanda ya tobe da sai ce ka yarinyar nan akwai wanda an kai alƙawari shi ko ya ce ashe kai ne yana yin dubara ko ba haka nan bane to idan aka ba shi marainiya ga hannun shi ina fata an fahimce ni shi zai kula da ita to in tana da kyau an gane ni shikenan ga dukiya sai ce ya auren maka ne kaga dukiyarta ta koma karkashin shi shi zai yadda yake so da ita ina fata kun fahimce ni sannan kuma matar ta shiga hannu ne kaga riba bi da amma in ya zama to yarinyar ba ta da kyau an gane ni to kuma yanzu shi in ya aurar da ita mijinta zai karbi dukiya ina fata kun fahimce ni saboda shi yasa ba a son gidan arziki yarinya ta yi aure wajen fami saboda ana ganin dukiyarta za ta shiga hannun mijinta ina fata kuna fahimta ta to kenan shi yanzu in wani ya aure ta kenan dukiyar za ta koma karkashin ta ita ko ba ta da kyau shi ko bai son ta sai shi hana mata aure don saboda dukiyar ta ci gaba zama karkashi ne rinka biyan bukata sai shi yasa sai Aisha ta to wannan shine kuma in kana son ka gane abin ga fili ya fito sai ka kalli aya wadda a can cikin tsakiyar suratu suratul nisa wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihunna wal mustad'afina min al wildan wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha kana bihi alima kaga wayastaftunaka fin nisa suna tambayar ka game da al'amarin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qulillahu yuftikum fihinna Allah shine zai baku fatawa kenan ni in na gaya muku wato muballighun ni anillah ba ni ne ni kirkiro ba wa ma yutla alaikum da abin da ake karanta muku fil kitabi a cikin littafi fi yataman nisa game da al'amarin mata marayi mata wato marayi mata wanda aka kashin ku allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna kaga ba ku basu ba abinda aka wajabta musu ma'ana in tana karkashin ka in sadaki miliyan gudana tunda kun san mace in tana da kyau sai abin dan gada ma aka yankawa irin wanga aka basu miliyan guda ba a basu mi sai miliyan biyar akwai wanda ga ana masharadi ce maka wallahi uwar ta ma miliyan biyar akwai wani mai kuɗi da an ka zo neman da ce to wallahi ni miliyan biyar da kai sadakin uwar ka ku san wallahi baka kamin kasa ga haka wallahi da baki da baki ya ce wallahi da zan karamin uwar ta wallahi miliyan biyar da kai wallahi baka kamin kasa ga miliyan biyar ban ci yace ban wallahi in ban ci riba ba ban faduwa Allah ya kyauta to dan haka la tu'tunahunna ma kutiba lahunna buku ba su ba abinda ya dace ko ku hana musu ko ku ba su abinda bai dace ba abinda bai kai ba kenan wa targhabuna an tankihunna kuma kuna son ku aure su to kaga na akwai matsala to in ba ku son idan ba ku iya auren su Allah ya faɗa muku to ba dole bane ka aure ta in baka ga ba ta da kyau ba ka so bar mata dukiyarsa ka keta ka je wani wuri kai aure kai ya zaman to ka auren makanka tunda malamai suka ce wannan nuna cewa in shi waliyin na an ba shi idin shi auren makai dai amma an so ka sanya waliyi wani mutum ya zo ya baka aurenta dan ka aga kai zalunci da yawa amma ya halatta ka aura don an ce fanki huma qablakum min nisa'i masna in karkashin ka take kai an waliyin ta shi waliyi shike aurata da mace ko an ce wa anki hul ayama minkum to kai ne waliyin ta kenan sai ka zo kai ka ce to na kai sadaki na ba da arme na amsan maka ina magana ta rige ta kari tunda Allah baka izini amma malamai suka ce a sa wani dai saboda abin a ce akwai dan adalci ina fata kun fahimce ni fanki huma qablakum kenan ku auri ma qablakum abin da ya dadi ma sun ka ce tana ta'ati li ghairil aqil man tana zakuwa lil aqil to me yasa Allah bai ce fankihu man taba lakum ba ko auri wanda ya muku dadi sai ce ko auri ma taba lakum wadansu malamai suka ce ma wani lokaci tana zakuwa lil aqil fil ghalib tana zakuwa li ghairil aqil ina fata mun ni amma wani lokaci tana zakuwa lil aqil wadansu malamai suka ce a anan ma ana nufin sifa ce ina fatan kun fahimce ni a larabci in ana son a tambayi sifan mutum sai a ce ma in nace yanzu misali ma muhammad menene sifofin Muhammad kana iya cewa tajir kana iya cewa muallim amma ina ce man Muhammad shine karan kanshi ban sani ba ina fata an fahimce ni to nan sifofin su ne Allah yake zance sai ce ma tsaba lakum wadansu malamai suka ce a'a abin da yasa aka yi musu istikhdamin dalili na gairil aqil saboda mata hankalin su bai cika ba ina fata an fahimce ni suka ce tunda an ce musu naqisatu aqlin wa dini a cikin hadisi hankalin da nasu bai taka wasu yasa Allah ya ce musu ma tsaba lakum wadansu malamai suka ce a'a nan abinda aka kalla wato ana zancen abin da za a ba su wani a aure su ina fata an fahimce ni tunda kuɗi da ake bayarwa ba su da hankali to abin da ma za a karɓo din sai an kai istikhdamin damiri abin da za a ba su wa tunda iwazi ne na abin da bai da hankali ina fata kun fahimce ni ko ko bai da cikakken hankali tunda ba za mu ce ba su da hankali ba amma dai wani zance ne mafi inganci na ana zancen sifofin su ne dan ya ce masna wa thulatha wa ruba'a kenan zai maka bayanin waɗannan sifofin nasu fankihu ku aura zahiriya sun ka ce wajibi kenan dole kowa sai yayi aure don in Allah yayi umurni ya zami ya zan wajibi ko ba kan bane wa aqimus salata Allah ce a tsaida sallah kaga menene umurni ne Allah ya zami ya zan wajibi wa atuz zakat a ba da zakka umarni ne ya zan wajibi fankihu ku yi aure sun kace aure ya zan wajibi ina fata an fahimce ni amma imam abu hanifa da sauran hanafiya suka ce a'a shi aure fardu kifaya ne ba dole bane kowa sai yayi aure a duniya a'a in waɗansu suka yi aure cikin musulmi to ko waɗansu ba su yi aure ba yayi fardu kifaya ne don mi dan waɗansu sahabbai sun mutu ba su yi aure ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tilasta da su ba cewa dole sai sun yi aure ina fata an fice ni amma ya bar musu zabi ya ce man istata minkumul ba'a falyatazawwaj wadan suka ce a'a shi aure wato mubahun ne in kaga dama kai in kaga dama ka bari sauran shafi'i haka suka ce ina fata kun fahimci ni amma su malikiyya su suka zo suka ce a'a shi aure matsayi biyar gare shi wani lokaci ya zamanto wajibi wani lokaci ya zamanto mubah wani lokaci ya zamanto makruhi wani lokaci ya zamanto haramun kaji wata sabuwa shi yasa waɗansu malamai suka ce a'a ba shi auren na sun ka kalla ba ko umarnin abubuwan da suke kewaye da shi ne suka kalla a gane ni domin shi auren karan kanshi yana daga cikin sunanul mursalin dan Allah ya ce walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya shi yasa ma ka cewa waɗansu malamai da suka kawo ra'ayin cewa rashin yin aure ka zama da ranka bauta ma Allah yafi aka ce a'a ba gaskiya bane domin bi domin sun ce wai an ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin hasuran shine wanda bai zo ma mata kenan ya zamna yayi ibada Allah ya yabe shi da wanda aka ce a hasuran shine mai kamewa daga wanda bai zuwa daga sabon Allah subhanahu wataala wanda shine ibnu kathir ya rajjaha a cikin tafsiri an gane ni amma cewa wajibi ne menene dalili suka ce shine mutumin da bai iya kare kanshi daga zina an gane ni kuma yana da dukiya yana da karfin da zai daukar nauyin mata ne suka ce to wannan wajibi ne domin in ba haka nan ba zai saki hanya aure ya zan wajibi gare shi suka ce haramun shine mutumin da mutumin da bai iya bai iya biya ma mata bukata ta inni shine mutumin da yake bai tashi ko ko mutumin da yake bai iya biya ma mace bukatar ta to kaga wannan ko yayi aure auren banza ne don saboda zama ne zai yi shi na kallon mace zana kallo ne kaga suka ce haramun ne aure gare shi suka ce ya zama to wato makruhi ga mutumin da shi bai iya yana iya wato takin mace yana iya biya mata bukatarta amma ya san da bai haihuwa to kaga ga mace ta zamana babu haihuwa yana daga cikin abin da mata ba su bukata ko akwai bukatar wannan tsakanin mata da miji in babu haihuwa yanzu ana samun matsala a takaice dai sun kawo dalilai da dama amma abin da ake gani hakikatan aure ba wajibi bane akan dan adam sai dai a ɗauke shi a matsayin sunna ce daga cikin sunnonin annabawa domin mi domin sahabbai da dama sun mutu ba su yi aure ba malamai da dama sun mutu ba su yi aure ba har wani malami ya ɗauko tarihin manya-manyan malaman musulunci waɗanda ba su yi aure ba wato hayyasta sunayensu gaba ɗaya kawo tarihinsu ana kira ne abdul fattah abu gudda wani malami ne na ƙasar suriya ina fata an fice ni babban malamin hadisi sai yayi littafi ya mai suna al-ulama al-uzzab alladhina atharu al-ilma ala az-zawaj yace malamai waɗanda suke gauraye ko gwabraye ina fata an fahimce ni ko tuzuraye ko tuzuru ko ba haka yake cewa ba waɗanda sun ka fifitar da al'ilma ilmi ala zawaj ba wai don suna ganin aure haramun bane a sun fifitar da ilmi daga cikin su akwai ibnu taymiya ya mutu bai aure ba imam nawawi ya mutu bai aure ba mustafa mahmud aqqad aqqad wani babban malami ne na kasar misra ya mutu bai aure ba ko ba haka nan bane ka kuka duk malamai ne akwai wata babban malama ta hadisi wata mata wadda ta shahara ana ganin har ibnu taymiya yazo ya karatu hadisi a wurinta amma ita ma har ta mutu bata yi aure ba to da haka dai amma mu muna ganin cewa duk zamu aje su mu yi na balarabi mun kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fankihu ku yi aure ko mun ce wajibi ko ya zamanto sunna ko ya zamanto abinda malikiya suka faɗa na hukunce hukunce guda biyar ko aura ma qabalakum abinda ya muku dadi minan nisa'i na daga mata wato nan nisa ana nufin mata waɗansu suka ce a'a ana ana nufin mace sai ta kai shekara goma sha takwas a'a wani lokaci an nisa hatta da mace da bata balaga ba ina fata an fice ni ana kiranta nisa don Allah ya ce yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum kaga nisa'akum nan yan kanana ne ake zance wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidn kaga ana zance wadanda ba su haila su ko kankana ne dan kadan wani durwa da lamu ce a cikin qur'ani ma an ce minan nisa'i kaga nisa nan ana nuhin mata masu shekara 18 takwas makaretan banza da shi masna biyu ma'ana biyu biyu ko wani mutum ya dauki mata biyu in zai iya wa thulatha da uku uku wa ruba'a da hudu hudu wannan shine asalin aure kaga Allah bai fara da guda ba domin ɗai ba shine asali ba ga namiji biyu uku hudu shine asali ga namiji don mi don saboda adadin mata yayi adadin maza yawa a duniya sannan kuma maza su ne suke suke aiki na wahala a duniya ba mata ba shi yasa mutum yake zahin tsuwa ina fata an fice ni domin mace matsayin kura take gare shi take da an ce shan dalma mai kura ko ba dalma mai kura ba kun san kuma da kura sharat abinda kike da sharat mata da an darma ma mata an daura makaya duk wani in mutum na yawan balaguro kun yace bi bai dawa sai a ce kai mai aure an yi ana darbe shi ina fata mu ni kenan Allah ya fara da biyu da uku da hudu shi yasa malamai suka ce asidin aure biyu uku hudu shi wancan sai in ba a iya ɗaukar biyu ko uku ko hudu ina fata mu fahimce ni fa in khiftu wato masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu idan kuka ji tsoron cewa ba za ku yi adalci ba fa wahidatan sai a tsaya ga daya tal aw ma malakat aymanukum ko abinda da ku ta mallaka zalika adna alla ta'ulu wannan shine mafi kusanci da ba za ku yi zalunci ba ko ku idan ku ba za su yi yawa ba anan akwai matsalar da kamata mu tattauna akan ta shin me yasa kullum ake zancen mata ɗaya mata biyu zaka ga mutane kowa shi na nashi ra'ayi wani ya ce a shi zai tsaya da mata guda wani ya ce a shi dai bai zama da mata guda dole sai an yi kaza to wannan abu na farko ɗabi'a ce ta ɗan adam wani ko mata guda ta ishe shi don bai iya biya mata bukata irin yadda ya kamata wani kuma rashin lafiya zai zo da yana da bukatar shawar biyu zuwa uku amma yanzu rashin lafiya ya zo sai ya tsaya ga guda wani kuma mata guda ba ta isa sai to yan ce duk duniya kowa ya zama da mata guda kaga an samu matsala to su ko kasashen laraba komi arzikin ka komi timiliyar da kace dole da guda zaka zama da wuya ka isa kasashen laraba mutum mai mata biyu saboda tsoron matan su suke shi yasa waɗansu sai su yi ta'ayyidi waɗansu ce ba za su yi ta'ayyidi ba wani sha'ir ina ganin akwai wasu abu ya tadini gani a cikin ƙarshen littafin abdullahi gwandu hisnul rasin amma ba abu ya cikin shi bane ina ganin wani malamin da ya kawo su ƙarshen cikin littafin yake cewa wani sha'ir yake cewa tazawwajtu sunataini li farti jahli laqad haza al bila zawju sunataini fa qultu a'ishu bainahuma kharufan una'amu ak una'amu baina akrami na'jataini فجاء الحال أقصى الحال دوما عذابا دائما ببليتين رضا هذه يهيج سخط هذه ولا أخلو من إحدى السخطتين لهذه ليلة ولتلك أخرى عذاب دائما ببليتين إذا ما شئت أن تحيا سعيدا وبالخيرات مملو اليدين فإش عذبا فإن لم تستطعه فواحدة لتكفى العسكرين ونقول أن أبيتو تكاسونا دي أكم ما kamera shi nan shi na daga min hannu wanda aya kenan ba mu samu yin bayanin ta 100 bisa 100 ina ganin dakantawa za mu yi sai sati mai zuwa Allah ya kai mu da rai sai mu dauko mu isar da sauran bayanan da a cikin ta game da abin da ya shafi wannan ta'addudi ina ganin ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa da mun to daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh